أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيو وتر ربيع الثاني hijira 1446 ya yi daidai da biyar ga watan goma miladiya 2024 alkhairan da yake cikin wani ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abinda yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na shigaba da tafsirin alkurani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin ya ulumuddin al-islami wanda yake masallacin mudira unguwar banin fandude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul ghafir tun daga farkon surar allah ya ba mu iko mun zo aya na goma sha uku ina ganin in ban manta ba za mu tashi aya na sha hudu zuwa abin da allah ya so farkon aya na sha hudu a cikin suratul ghafir shine fadin Allah subhanahu wataala fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din walau kare al-kafirun jiya mun dauko bayani game da zancen da Allah subhanahu wataala yake nuna mana cewa Allah subhanahu wataala shine wanda yake nuna muku ayoyinsa dan ku yi imani kuma yake sauko muku daga da ruwa daga sama amma fa da ayoyin saukar ruwa da alamomin da ke nuna hakikanin Allah ba kowa yake wa asuwa da su ba sai dai wanda suke komawa zuwa ga Allah shi ne sai Allah ya ci gaba da cewa ma bayansa fada Allah ya muhlisi na labuddin bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai sannan kuma ku tsarkake addini gare shi mana ku tsarkake ibada ga gare shi ya zama kuna da ikhlasi a cikin ibada walau kare alkafiruna ko da kafirai ba sa son haka gane walau kare alkafir ai wa in kare alkafir ko da kafirai sun ki haka ko dai musulmai ko rike ibada ga Allah shi kadai tsarkake ibada gare shi haka ake son musulmi ya tsayo akan ibada ga Allah ya zama yana da ikhlas tsarkake ibada bai hada Allah da kowa Allah ya cancanta abota masa don shi Allah shi ne rafi'ud darajati a gane ko Allah shi ne wanda yake da daraja maɗaukakkiya rafi'ud darajati shi ne wanda yake da daraja maɗaukakkiya wanda darajarsa ta ɗauka kan komai kuma shi yake ɗauka darajar bayansa ya fifita wanda yake so akan wanda yake so Allah subhanahu wataala dhul arsh shine wanda yake da al'arshi mai girma an gane ko yulqir ruha min amrihi ala man yasha min ibadihi Allah shi yake saukar da wahayi da umarninsa akan duk wanda yake so daga cikin bayansa liyun bira yawma talaqa dan shi manzo ya yi gargaɗe game da ranar da za a haɗu talak ranar haɗuwa ranar kiyama wanda ya zane ce ka shekara talatin ba ka taba ganin shi ranar nan sai ga sai Allah sha da ku ka ce ce mutum ka gudu ya nemi ka ya rasa ko ranar kiyama za ku ko kana so ko ba ka so wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiruna an azumatihi wa irtifa'i arshihi Allah yana gaya mana gati ma'ana girman da yake da shi da da kuma ɗaukakuwan da al'arshi yake da shi Allah ce min Allah da ma'arij ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana ma'ana wai yadda yake zamu zo bayani akan haka al'arshin ubangiji daga ƙasa in ka ɗauka daga ƙasa ta bakwai zuwa al'arshin Allah sai ka yi tafiya shekarar dubu hamsin kafin ka kai inda al'arshin ubangiji yake imam bin kathirin a tafsirin wannan aya ya ambaci cewa annal arshin tisa'a masiratu 50 alf sana shi al'arshin ubangiji gadon mulki na Allah fa'in shi daga bango zuwa bango sai ka shekara dubu hamsin kana tafiya kafin ka kai karshen faɗin al'arshin gane komi za ka hau komi saurin abin tafiya ta hiya na shekara dubu hamsin sannan tsakanin ƙasa bainar harkar sabi'at wa arshin rahman masirata hamsin alfasana tsakanin ƙasa ta bakwai zuwa al'arshin Ubangiji tafiya ne na shekara dubu hamsin. Babu wanda ya isa ya kwatanta girman al'arshin Ubangiji in banda Allah Ubangiji. Aikun gajiya da muke yi muna bayani cewa wa'innan alladina ya hamilu na al'arshi ko wa'innan mala'iku da suke rike da al'arshi wa man haulahu da mala'ikun da suke zagaye da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ce an masa izini yayi magana da ɗaya daga cikin masu rike al'arshi yace tsakanin tsakanin kunyarsa da wuyansa tsawon shekara saba'in za ka yi kana tafiya kafin ka canye abin da yake tsakanin nan da nan nashi to yaya sauran jikin nasu to al'arshi shekara dubu hamsin za ka yi kafin ka kai faɗin shi kenan malamai suka ce wannan ayar Allah yana nuna mana waye shi kun gane abu ne an kada Allah ya ce fada Allah ma mudu na labdin ku bauta wa Allah ku tsarkake addini gare shi shi kadai alaukar yadda kafin ko da ka hade ba su waye Allah Allah ya ce rafi'ud daraja shine yake da daraja madaukaki mana shi yake da daraja da tafi ta kowa kuma yakan ɗaukaka daraja wanda yake so a cikin bayansa sai yake so ya nuna ma ko shi wa sai ce maka dole arsh shi al'arshin da kake mamaki game da girmansa kamar kujera taka kamar ɗangaron da kaka daɗe in za ka yi tafiya ka aza bayan mota haka ne aka yi ta ba ya yi al'arshin ba ne wai don yana da bukatar a saboda mulki kun gane misali ko mulki nashi to ita al'arshi kadai tana da fadin da ya kai tsawon tafiya na shekara dubu hamsin rabenta da kasa tsawon tafiya na shekara dubu hamsin amma abin da yake samanta da zagayenta baya faruwa sai da sanin Allah shi ya cancanta wanda yake da wannan wanda ya mallaki wannan karke shi abin wato lakare shi sa Allah ya ce yulqir ruha bi ma'ana yunazzilu ruha kenan ar-ruh bi ma'ana al-wahyi yana saukar da wahayi saboda shi wahayi dalili ne na rayuwar mutum dan adam kun fahimci Hausa kamar yadda Allah yake cewa wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan yana saukan muku da arziki daga sama arziki bi ma'ana alma inda ruwan sama sababi ne na samun arziki shi ma wahayi sababi ne na rayuwa to yana saukar da wahayi daga sama akan wanda yake so daga cikin bayansa abin da yake karfafa wannan fassara da Allah ya ce yunzilul mala'ikata bi ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi mala'iku sukan saukar da wahayi daga umarnin Allah duk wanda yake so daga cikin bayansa yannan ko da kahirai suna yin hasara shi Allah yake zaɓa wanda yake tun da shi ke halitta da shi ya zaɓi manzon Allah ya zama annabin ƙarshe ko da kahirai ba sa so liyun bira yau matalaƙa don ya yi inzari muka ce inzari wa ilamu ma ta huwifin fi waktin yadda sai wajen ihtiras shi ne tunatar da mutane tare da tsoratar da su da kuma samun sarari na gyara kuma zo sallar da sanar yana mutane gargadi game da ranar haɗuwa ranar da za a yi mutala kin gane ko ranar da annabawa za su da al'ummominsu ne kawo mana misali wanda ka zalinta ka gudu ya neme ka ya rasa a nake a maza ba ko kana so ko ba ka so na'am yana tambaya ne shin da Allah ya ce hamsin alif sana shekara nan dubu hamsin irin da sahin lahira ne ko kuma irin da sahin yin damu da Allah ya ce wa inda yawon a inda rabbika ka alif sanatin in mata hudu yini guda a gurin ubangijin ka kamar shekara dubu ne irin wanda kuke lissafa ko ba haka ba to wallahi ala amma ni abin da na fahimci shekara dubu hamsin irin lissafi na amma kuma ina iya yiwa ya zama sabanin haka kowanne ne shekara dubu hamsin ba wasa ba kowa eh ko kwana hamsin za ka yi kana tafiya dogon tafiya ce bale ka shekarar dubu kana tafiya kuma dubu ba ɗaya ba a hamsin ko rarrafe kake ka shekarar dubu kana rarrafe wurin da ka ci nisa na ƙarar na imani yau mahun bari zona ranar su halittu za su fito ga fili ga baki ɗaya ƙasa za ta amayo su kowa zai fito sama la yakhfa 'ala Allah minhum shay ba wani abu daga cikin halittu da zai boye ba Allah komai Allah yana ganin shi ma'ana ba inda zaka ce ka boye daga Allah ya ganka a kowa ya ina da misali ko kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana cikin wannan aya in mun kai waiwaye a baya za mu gano cewa kiyama ba a yi mata bugun gaba sai dai a aiki na da khairi da fata Allah ya karba Allah ya ce in sun ka haɗu gaba ɗaya mu bayi Allah ya ce limanil mulkul yawma to yawa yake da mulki Allah ya ce lillahi alwahid alqahhar mulki yana ga hannun Allah ne shi kadai alqahhar wanda yake tilastawa ayi ko ana su ko ba su kamar yadda yanzu a cikin hadisi ibnu umar yake cewa Allah subhanahu wataala zai nade sammai da gaske biyadihi da hannunsa ga guda ya rike su in ya rike sama da ƙasa wuri guda sai ya ce anal maliku anal jabbaru anal mutakabbir ni ne sarki mai mulki na haƙiƙa ni ne wanda yake gagararre ni ne wanda yake da girman kai ni zan takabbure sannan Allah ya ce bayan ya tattara wanda ya ce aina mulukul ard ina sarakunan ƙasa kowa zai shiru ba wanda da caka ne ainihin jabarun na wa'inda suke jabana da na kafurai makiya Allah ina su ainihin mutakabbirun ina masu girman kai kowa zai shi wala ba wanda ya sai magana Allah zai ce lillahi alwahid alqahhar mulki ga hannun Allah na yake wanda yake shi kadai mai sawa ai ko ba su da haka kwashe zai ta yi shi kawai ya zo ya rube ka ya ce ma an shi wani ne a lahira ƙarya ne wallahi Allah kiyama na wallahi da aka shirya ta ba wasa ba kowa ya aiki na kwale don haɗuwa da ubangijinsu Allah subhanahu wataala ya ce al yawma yawfa shine ranar alkiyama tujza kullu nafsin bima kasab za a saka wa kowace rai game da aikin da ta yi la zulma al yawma sannan fa babu zalunci babu zalunci inna allaha sari'ul hisab Allah mai gaugawa ne wajen yi hisabi ga bayansa kun san wanda zai yi mamaki in bayi suka haɗu a ce a yi ma wannan haƙa ne a yi ma wannan haƙa ne a gurin mutane amma a gurin Allah dukkan halittu ba su taka kara ba bale su karya shi yan tashi hisabi kamar kun faye kunu ne abin zai kasance Allah yake cewa ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida halittanku da tashin kamar za a yi rai guda ne duk bai da wani bambanci duk yawan duk yawan wannan amfululukan nan in ana so a kunna su in akwai wata lantarki da an danna in dai je ni jo ni guda ne da an danna da sun tashi dan adam ya iya wannan cikin lokaci guda ya kona kitan abubuwa ba ne Allah subhanahu wataala hisabin nan ne za a yi shi babu wani bata lokaci Allah ya samu dace Allah ya ce wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar mu ma mun so mu yi abu ba kofi ba ne ɗan maguna za mu faɗa mu ce kun sai ya kasance kamar kyauta wa ido na aka duk ne yadda za a yi an tashi hisabi kamar kyauta ido ne an sanda kowa kuma Allah ya ce la zulma li yawma ya ba wata ne ci inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaba hisabi ne gaba yansa wa anzirhum yawmal azifati haka ne ko kai musu gargadi game da ranar da ya kusanto ranar alkiyama ne malamai suka ce simiyatul azifa liktirabiha an ce mata yawmul azifa shine ranar tashi alkiyama an sai ya mata sura saboda ta yi kusa da Allah ya ce azifatul azifa ko ba haka bane mai kusantowa ta kuso ko na Allah ya ce iktarabatis sa'a kiyama ta kusanto ko ba haka bane kenan kiyama ita ce azifa وأنذرهم يوم الأزفة tsoratar da su game da menene game da rana alkiyama Allah yake cewa idil qulubu ladal hanashir yayin da zukata suke dawa wajen majinaciya wajen makogaro sama kun gane ko in ka hada abinci kafin ya kai ga cikinka ina yake bi ga tambaya mazaunin zuciyar ɗan arab ina ne ba ƙirji ba turanin kyama za ta buro ƙirji ta yau kama za ta hito waje saboda tsorata kuma ta hita waje to inda ta zo ta magari shi ne a najir ranar kiyama saboda tsoro da damuwa zukata za su baro mazaunin su soyo samu kuma ba a mutuwa kazuzumina bi ma'ana sakitina mutane sun shiru wasu malama suka ce kazuzumina bi ma'ana bakina suna kuka ta yi zahi tun ya waifo ya ga babansa ya fashe da kuka shi ma sai ya fashe da kuka babu wanda zai ce ciwon kiyafa kenan ba kowa ta kan sai ki Allah ya ce wa an zirhum yawmal azifat kai musu gargadin ranar nan ta alkiyama game da halin da take da shi idil qulubu yayin da zukatan bayi suke zuwa ladal hanajir lada bi ma'ana inda inda al hanajir bi ma'ana gurin haɗewar abinci wajen makogaro nan zukata za su taso kazimina mutane suna shuru babu yadda za su yi magana ko kuma suna cikin tsananin damuwa da bakin ciki malin zalimi na min hamimi azalumai faran nan ba su da wani masoyi wanda zai amfane su wala shafi'in yuta sannan kuma ba su da wani mai ceto wanda za a yi ma biyayya gane ko ana babu wanda da zai ce zai cece su daga wani ko bai da hankali ne ko bai karatun ƙur'ani ne ko bai san Allah ne ba wa yake cewa sura na alkiyama in kana cikin ɗariƙar su ko ba ka so ko ba ka sallah sai an saka aljanna ha bai san Allah ba ne in kana karanta ƙur'ani kana wannan rashin hankali ma ya ka kwashe da kanka bale haka yi wannan magana don haka da da yawa bai kamata ana bari suna magana kuma inda muna da hukuma ta musulunci in yi wannan magana sai a ɗaure shi a zane shi don kai ya hallaka bayan Allah amma sai ga an bar shi wai ya daɗi ya faɗi wagga magana ya zo gida ya zama shi wai malam na wannan magana dai duka nassi na kulani ina ne zai kare kanshi ba kamata ka ne irin wannan ko ne ce ranar kiyama in kan rikewa ne shi zai cece ka kuma ana jin irin wannan malamai an kyale su ba a kyale ba lamarin addini shagora shugaba duk wanda ya magana a tsaida shi ya kawo dalili in bai da dalili a sa shi ya goge wannan magana ya gaya wa mutane ka zan nan ba addini ba ne ka a sake in ya so a ci gaba da wannan saboda yau ko shi dan ya zo ya ce ni na shi dan an kuma tabbatar da shi dan na wala wasai sun bi shi ko ba ka wani kenan mu ji tsoron Allah game da duk maganar za mu faɗa Allah subhanahu wataala yake cewa ya'lamu kha'inatal a'yuni Allah ya san ha'incin da idanuwa suke yi wa ma tukhfi sudur da kuma abin da zukata suke boyewa malamai suka ce kha'inatal a'yun shine sabce na dibi da idanuwa ke yi kuna tare da mutum kuna hira yana kallon wani abacan in ya dan kalla sai shi haka to wannan dan kallon da ya Allah ce wallahi har shi ya sani kai wa ma tukhfi surur da abin da zuciya take boyewa kaka da ka ce ba na yawancin wuri tana harkar da Allah da ya taimaka Allah yana jin ka wai kai ka cikin zuciya ko ko muna na kakkalla ko ya birge ka ko ka yi bakin cikin shi ko kana son shi ko baka son shi kallon da kai mai kallon ƙarai ne ko kallon bakin ciki ne Allah ya san me ai take nuna mana mu shiga taitaye mu ba wani motsi da za mu yi Allah yana bai da mu sau da kama da iliminsa ya alamu kha'inatul a'yun ya san ha'inci idanuwa kallon da za su yi a ɓoye ko ko ka shige cikin ɗaki ka shige zani ka buɗe fartabul kana kallace-kallace don kowa bai ganin kallace to shi yana ganin ka wani yana kallon fartabul haka da yana ya fi sai shi haka sai dai baka ji kumiyar Allah ba za ka ji kumiyar shi da sai ka ji ya ce a Allah ba ya ce ka ji kunyar mutum to in an mutum ya cancanta a jikumin shi to shi Allah bai cancanta a jikumin shi da Allah wa ya fi cancanta a jikumin shi to wai sai kaga mutum ya yi abu sai ya ce a yana koyi ma mutane saboda mutane Allah ya ce a koyi musu to shi kuma da ya ce bai so kai fa shi wani matsayi yake da shi Allah ya kare Allah yake cewa wallahu yaqdi bil haqq Allah subhanahu wataala shine yake yi hukunci tsakanin bayansa da gaskiya ma'ana Allah baya zalunta bayansa duk wani abu da kake gani Allah zai hukunci kun gane ko walladhina yad'una min dunihi wa innam abunda ake bautawa koma bayan Allah subhanahu wataala ma'ana su kuma ka da ake bautawa la yaquna bi shay ba sa hukunta komai ba abin da suke hukuntawa ibn abbas yake ce ana magana ne akan al'amarin ceto Allah yake hukunta a ceci wanda ake so da yardarsa kun gane ko su kuma wa'ance ne ya goma ka babu wani abin da suke iya yi babu dala ce yau mai kuma ruhu wal mala'ikatu safa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman Allah ya ce menene qala sawa kun ji yadda hidin kiyama shike ranar da mala'ika zai tsaya mala'ikar jibril da sauran mala'iku a safu Allah ce duka bayi babu wanda ya isa ya ce ufar sai wanda Allah ya ma izini ya yi magana da Allah shi na masu yi mutane karya ba su cikin bayan Allah ne wakka aya ba su cikinta to kai in ka yadda da Allah ya za a yi ka yadda su sun hita daga cikin wannan aya sai mu ce kai ma baka san alƙur'ani halittun Allah ba wanda ya ce wani magana ko kaka yake sai dai wanda Allah ya ma'izi ko shi ma Allah ce zai faɗi abin da yake daidai ne to ka rike Allah kai aiki da kwai inna Allah huwa samiul basir lalle Allah shine mai yawan shi kuma wanda yake mai yawan gani ne awalam yasiru fil ard shin su wa'annan masu kafircewa Allah ba sa yin yawo ba sa tafiya ne a bayan ƙasa ba sa tafiya ne a bayan ƙasa fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina kanu min qablihim su duba su ga yaya ƙarshen wa'anda suka gabace su ya kasance wa'anda suka gabace su da suka kafircewa Allah wani irin ƙarshe suka yi sun yi ƙarshen ƙwarai ne a ita kun gane duniya ka ɗauki wannan misali da zan ba su babu wani azzalimi da yake kawo shi babu shi babu wani mutumin kirki da ya yi mummunan ƙarshe kenan maganar ka ce ina son kyakkyawan ƙarshe ko kuma ban son kyakkyawan ƙarshe ya rage gare ka in ka aiki na ƙwarai da izinin Allah za ka yi cikawa mai imani mai kyau in ka zama azzalimi duk yadda za ka zama kullum da kira cari yau lalabe mai kai ka kyau cikawa ba ka yi in gane wani sai je yau ɓaran ɓarama da wani astagfirullah astagfirullah astagfirullah hai Allah za yi ma dabara layi Allah ya fi kowa sanin ka su waɗanda suka wuce gabanin su Allah ya ce kanuhum ashadda minhum quwwa ai sun fi su tsananin ƙarfi ƙarfi na jiki sun fi su kun gane ko sannan Allah madaukin sarki yake cewa wa atharan fil ard da kuma kokarin nema a bayan ƙasa da kuma barin alamomi kenan atharan fil ard ay talaban fil ard kokarin neman abin duniya da mallaka abin duniya da barin shi bayan an ta Allah ce wallahi sun yi su amma yau sun bar duniya an gane ko kenan da suka gime Allah Allah ce fa akhadahum Allah bi dhunubihim sai Allah ya kama su sakamakon laifin da suka yi ma Allah subhanahu wataala shi Allah subhanahu wata'ala yake ba da labari sadda ya kama su ma kana lahum min Allah min waqa ba su da wani wanda zai hana waqin aymani ba su da wani wanda ya hana Allah ya musu hukuma sadda Allah ya nufi su da ya kama su da hukuma to wannan shine misali duk wanda ya kirin Allah komai ya mallaka in Allah ya bukaci masa hukuma ba wanda zai ci ai ba za a yi ba ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينة wannan hukumar da Allah ya kama su da ita ta faru ne sakamakon manzannin su sun kasance suna zo musu da hujjoji wanda yake nuna hakikanin su ɗan saƙon Allah ne amma fa kafaru sai suka kafirce fa akhadhahum Allah sai Allah ya kama su da wannan laifin da suka yi na kafirci Allah yake cewa innahu qawiyyun shi Allah mai karfi ne shadidul iqab mai tsananin hukuma ne ga wanda ya kafirce masa alayhi al-uquba hukuma ai malaman tafsir suka ce summiyatil iqab iqaba li'annaha ta'ti aqiba dhanb an ce da hukuma hukuma ne saboda hukunci ne da sai bayan an yi laifi yake zuwa idan Allah bai kama bayansa da hukuma sai sun yi abin da baya so Allah ya samu aikata abin da yake so Allah subhanahu wataala yake cewa laqad arsalna Musa bi ayatina haqiqa mu ne muka aika annabi Musa da ayoyin ma'ana alamomi waɗanda suke nuna gaskiyar annabtar annabi Musa wa sultanin mubin da hujja mabayyaniya ayoyin da Allah ya ke annabi Musa da su su ne tisfa ayat ayoyin nan guda tal wanda a baya don mun yi bayani wanda ya koma karatu wani baya yana ci ko ba haka bane a aiko musu da abin nan kwaɗi fari jini duka da su yi imani sun kuma gani suka kafirce daga ƙarshe ne Allah halakar da su sai Allah ya ce ila fir'auna mu aiko shi ne zuwa ga fir'auna wa hamana da hamana wa qaruna da qarun fa qalu sahirun kadhab suka ce ai wannan sahir makareci ne dan sihiri ne kadhab kuma mai yawan ƙarya ne ku duba ku gani shin mutanen annabi Musa guda uku ne eh su wa'annan uku su kadai ne aka aiko annabi Musa ya zuwa gare su missa aka ambace su su kaɗai aka bar sauran jama'a saboda sun keɓantu da dalilan hallakar da sauran al'umma wa'annan mutane guda uku a kowace tafiya a kowane zamani in suka lalace wa'anda ke lalacewa da yawa ne in suka gyaru wa'anda ke gyaruwa da yawa ne na farko sai aka fara da sarki ila fir'auna shine mai mulki a wannan lokaci an gane misali kun san tsarin annabawa na da mafi yawanci za ka ga annabi ga sarki ga annabi ga sarki sai a ce annabi ibrahim ga wanda suka yi jayayya da shi ko ba haka ba ne a ce annabi yusuf ga sarkin da ya zamani da shi ko a ce annabi musa ga fir'auna ga sarki ga wani annabi dawo lokacin nan waye wani sarki ya kashe ya kashe annabi jalut ko ba haka bane to haka abu ne Allah subhanahu wataala sai ya sanya lokacin annabta ta manzon ya zamanto shi yake hukunta al'amura ya zamanto ga shi ne annabi kuma shi ne wanda yake hukunta al'amura tsakanin bayansa wannan nema ce Allah yake ba da ita ga wanda yake so to duk sanda aka ce sarki ya ki gaskiya to wasu ko sun ga gaskiyar ba za su ba saboda suna ci karkashin shi ko suna tsoron shi ko kaza ko kaza na biyu ba fare waziri minista firamin minister in yake gaskiya to kasa ta kan lalace shi sa duk kasar da ba samu firamin minister na gari ba to duk kai kawon kasar yana zuwa can ne to shi hamana kamar shi ne firamin minister a lokacin fir'auna kuma fir'auna yana jin magana sosai na wannan kuskuren magana ne kamar annabi dawud da jalut ko allah ya saka da alkhairi wannan harshe ne kuskure shi wannan wane ne hamana kuma shi ne firamin minister a lokacin da su fir'auna suka yi zamaninsu duk wata ƙarya da za a shirya in ya yadda ta zama gaskiya in ya kiya ta zama ƙarya kamar masu ba da labari suke ba da labari wata rana wata ƙarya da shi a wannan fir'auna ya yi wata mata ce akwai ta ta mutu ta zo tana kuka sai ta tarar da hamana ta ce mai ita tana son ta ga fir'auna ya ce mi an matsalaki sai ta ce da shi akuyeta ta ta mutu tana so a tada mata akuyeta sai hamana ya yi shiru sai ya kamo wata akuya ya bata ya ce Allah yana can yana kera raƙumi wake magana akuya amshi ta hega akuya kiran ita kuma na mamiya matsalar ta shi ne ta kama hanya ta tafi da fir'aun ya yi tuwa mana ya ce ka san koyo da an yi ta fa da ta tashi ta ce wala zuwa ta ta zo ta ce sai an dada mata akuya na yi shiru ya za a yi abinci ta sai na ce mata kana can kana kera rakumi ce ni ba ta wata akuya ta tafi sai ce da shi ina ko ka sani kera raƙumi akwai wahala ya ce in in fa hadda ni ya ce sufil an hadda mu ma za a yi ma duk gane misali kene ya san ƙarye yanzu har ta kawo gare su da za ga yan gaje muku jami'an gwamnati na kusa da shi sun lalace ta kuma matsala sannan wa ƙaruna da ƙaruna shi ko ƙaruna a zamanin fir'auna shine wanda ya fi kowa kuɗi shi yasa mai kuɗi in bai bi Allah ba yana tafiya da jama'a da yawa to sai zama to an raba mutanen annabi Musa cikin wa'annan guda uku wasu sun ki addini saboda fir'aun wasu sun ki addini saboda haman wasu sun ki addini saboda karun Allah ka shirya da falamma ja'ahum bil haqqi yayin da Allah Musa zo musu da gaskiya min indina daga gurin mu qalu sai suka ce da shi uqtulu abana alladhina amanu ma ku karkashe iyan wa'anda suka imani tare da shi maza kenan kashe maza kenan wasu ta hayo nisa'an kuraya matayensu amma kairul kafiri na illa fi dalal Allah madaukin sarki ya ce aikin da kafirai za su aikatawa na makirci ba inda zai kai su sai dai cikin bata da fadawa a cikin kuskure bai kai su zuwa ga a wannan ayar in kuka kula an maimaita magana ne ko tun da an yi ta a tarihin fir'auna lokacin da ya mafarki wuta ta tashi daga daga cikin ina ne ake cewa banu isra'ila ba ta goshe ba sai da ta fada a kowane gidan bakibdi bokayensu suka fassara masa da cewa wa'annan cikinsu za a samu sanadiyar wanda mulkinka zai koma hannunsa sai aka shawara to don kan mulki ya koma wurin wa'ancan yaya za a sai suka ba da shawara inda da ya namiji na ga mulki to duk wanda an kayafa daga yau a yanka shi aka shashi sai fir'auna ya karara duk wacce ta ayyada namiji ta kai shi da kanta a yanka in kuma tabbari har gwamnati ta gano to da ita da ɗan da uban da wanda duk ya shaida ya yi shuru duk za a yanka su wannan doka aka ɗauka ana yi ana yi ana yi ana yi ana yi ana yi har aka samu annabi musa kun gane misali to yanzu wannan ne da suke gudu ya bayyana to sai aka ɗaga wannan doka kamar yadda malaman tafsiri suka ce sai lokacin da annabi musa ya zo da da'awar to sai aka ce tsohuwar dokar na dawo da ita to wannan shi ne magana da suke inda ya zo ya ƙara taɓa su to ya taɓo ma kansu menene za a yi wannan doka a dawo da ita ƙalu sai suka ce uktulu abana allazi na amanu duk waɗanda suka yi imani ko shi da yansu wasu ta hayo nisa a wala ya mata kun gane misali yanzu kun gana an sa sharaɗi duk wanda suka bi musa to su za a yanka a bar matan su ma matan na abautar da su ne Allah ya ce wa makaidul kafiri na illa fi dalal makircin kafirai kaidu bi ma'ana sun abinda kafirai suke aikata ba inda zai kai su dai cikin bata da halaka ba za su ci nasara akan abubuwan da suke so su kun ga suka ce sahirun kaza wannan dan sihiri ne ko makareci ne wannan kamar yadda Allah ya faɗa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun haka suke ko wanda suka wuce kafin mutanen manzon Allah ba a sadda wani mai nasiha zai mu zo musu face sun ce dan sirri ne kuma hukunci ne wa qala fir'aun sai fir'aun ya ce zaruni aqtul musa ku bari in kashi annabi musa wali ya da rabba ya kira ubangijinsa nan da gaske ke fa nan ba wai shawara ta yake nema ba ba yana son a kyale shi bane ku bari in kashe shi kina yana neman izini ne ko ba haka bane a labari yake ba zan kashe annabi Musa idan ni kashe shi wani ya da rabba ya kira ubangijinsa nan abin da zamu fahimta ya yarda Musa yana da ubangiji an fahimci Hausa kenan girman kai shine ya sa yanki karɓar gaskiya وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وجحدوا بها سن جاية ne da gaskiya amma zukatun su sun yadda Allah ya ce annabi Allah ya ce sai fir'auna yake cewa inni akhafu an yubaddila dinakum ni fa ina jin tsoron ya canza muku addini aw an yuzhira fil ardi fasad ko kuma ya bayyana barna a bayan ƙasa su a gurin su menene barna bautar Allah shi kadai isa za ka yana ce an yaƙi da 'yan ta'adda mi su a 'yan ta'adda masu aƙi da ƙwarai su a wurin su 'yan ta'adda ne 'yan tsatsauran addini sadda aka ga ba ka son bid'a za ka yi addini mai kyau to za a lissafa a matsayin yan bid'a ko masu son addini ba ku ji fir'auna ne yake ce annabi Musa barna ce yake a bayan ƙasa fa qala Musa sai annabi Musa ya ce inni utu bi rabbi wa rabbikum ni fa ina neman tsarin Allah ubangiji na kuma ubangijin ku min kulli mutakabbirin daga dukkan wani mai girman kai la yu'minu bi yawmil hisab wanda bai yi imani da ranar hisabi ba kun ga wannan addu'a shamila ce shi annabi Musa ba ya nemi a kare shi daga fir'auna bane kadai sai ce min kulli mutakabbir duk wani mai hali irin na fir'auna ina roƙon Allah ka tsare ni daga shi kun gane ko wannan du'a ne jami ya tattara komai kenan in ma akwai wasu masu kuduri na su kashe shi masu ra'ayi irin na fir'auna to ya roki Allah ya tsare shi daga su inni udtu bi rabbi wa rabbikum ina neman kariya daga gurin Allah ubangiji na kuma ubangijin ku min kulli mutakabbir daga kowane wanda yake mai yawan girman mai girman ka ne la yu'minu bi yawmil hisab ba imani da ranar hisabi Musa ya faɗi wannan ne yayin da ya fahimci Fir'auna da gaske yake yana son ya kashe shi amma da yin nemi kariyar Allah Fir'auna ya ci nasara ya ci nasara wallahi duk wata hanya da ya kamata a bidan a kashe annabi Musa Fir'auna ya bi wannan hanya amma rai ba hannun sai yake tabbatar da manuwa Allah yake wani ta tabbata shi yasa annabi Musa har ya ga bayan Fir'auna idan Allah ya nufi sai ka kai ga guri duk yadda wani yake ganin ai shine wallahi bai iya komi da kai sai Allah ya bari ka zo wurin nan kuma ka ɗauki ƙuduri na tabbatar da da'awadan Allah duk wasu da suke ganin ba sa son ka tabbatar da wannan da'awa duk abin da za su yi ma za su taimaka ma ne don da'awar nan taka ta yaɗu kuma ne ba ku misali Sheikh Ja'far Mahmud Adam da aka kashe shi don me aka kashe shi eh yanzu da aka kashe shi da'awar ta kai inda ake so ko ba ta kai ba wa ya kai ta wallahi sun rage mashi Ja'far aiki ne abinda Allah yake son a cimma da suka turbude sai Allah ya haya gashi kowa ya ji yau har inda shi Ja'far yau inda za a tashi shi ya ga inda da'awarsa ta kai sai dai ya yi kuka amma bai da abin da zai ci kuka na farin ciki ko ba ka bane malamin mu Sheikh Albani Allah ya saka masa da aljanna wa'inda suka yi kulle-kulle sun yi ne dan irin shi in ana sauraron su aka kuma bari to mutane za su gane in suka gane to mutane za su yi fandare to a yi ƙoƙari a tsada shi ba za ka yi ba amma yau da aka kashe shek albani da wasa ya tsaya saƙon da ake son ya kai nashi ga mutane ya kai ko bai kai ba yau sai in wani abu ya faruwa sai a ciro daidai inda yi wannan magana sai a tura kuma duniya kowa ya saurara daga kana faɗa da wanda yake so ya tabbatar da sakon da Allah yake so ya kai wallahi in kana yi kamar kana taimaka musu ne kamar kana tura shi ai baka gane ba bari bari baka amsa kasa an nake cewa shirin da ake yi ‘yan bid'a yanzu suna na suna cewa waɗannan malamai da suka mutu su ne suka assasa bid'a ko ba haka wani su ne suka assasa boko haram ko malamai yanzu ‘yan bid'a suna gani ai wancan malamai su ne suka assasa boko haram haka ‘yan bid'a suke faɗa to ainihin abin da muke son mutane su gane tindi da Allah ya yi kare ya bambanta darajarsa da saniya ko ana so ko ba a so rago-rago ne kuma kare-kare ne an san rago da haushi rago na haushi ne in abubuwa na daraja suka taso suwa ake zuwa da su yanzu yana sallah ta zuwa za a ɗauko a yanka yanzu don an yanka ragonar sallah an yi mai mugunta ne ko an darajar tashi wa ya taba kawo muka ne ya yanka ka raba kare da haushi duk sadda kare ya haushi ana an san shi shi ne haka yake ka taba shi haushi baka taba shi ba haushi amma bai sa yayi daraja ba yau in ka ajiye kare a bakin gida da waya a yi sati unguwar duk ba a san akwai kare gidan ba sai ka ajiye rago har a shekara ba a san kana da rago ba sai ran sallah sai ragon shi hito a kalle shi shi ake girmamawa yara ma har tsalle suke yi ga ragonsu an gane bambancin su malaman suna to shi ne wannan misali wayancan muna ɗauka suka makar maka ne haushi suke yi don su yi daraja ba sa yi ba sa za ko ina in ga ga mutum yana ta kokarin sai ya shafa ma malamin sunna bakin benci a rana ne rana ce duk girman zanin ka sai dai ya rufe wani bangare amma baya rufe hasken rana ko kana so ko ba ka so wanda Allah ya ba daraja ya ba shi dan sai ka zo kana suka akan shakka mu da mu ce dan aljanna bane amma me ka hada shi da babanka da ya mutu dai ne ko ba ka ko ba ka so shi da babanka ai ba da shi kyau Sheikh Albani ko ba ka so ko kana so mahaifinka ai ana magana so kana girmama naka ne ko to in ka isa ka fito da babanka ka ce ga babanka mun ce ga malaminmu ga abin da ya yi kai babanka mene ne ya yi to kai bari ka mutu ka gani ko sati ba yi amanta da kai ina na muke in muka ce ta za mu koma abin da za mu ce na da yawa a ƙana da rajinan ko وقال رجل مؤمن من آل فرعون sai wani mutum mu'mini daga cikin jama'ar fir'aun yaktumu imanahu yana ko imaninsa yake cewa ataqtuluna rajulan yanzu ku za ku kashe mutumin da an yaqula rabbi allah kawai dan yace allah ubangiji na za ku kashe shi wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum kuma ya zo muku da hujjoji da gurin ubangijin ku sai ku kashe shi wa in yaku kadiba ku diba in dai ƙarya yake yi ku kyale shi fa alaihi kadibu ƙarin shi tana gare shi wa in yaku sadiqan in ko da gaske ne shi annabin Allah ne yusifukum ba'du alladhi ya'im dace sashen abin da yake yi mu bayani zai sami ku malamai suka ce ba'du bi ma'ana kullu dukkanin abin da yake ci zai sami ku lasi ya sami ku Allah yake cewa inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab Allah baya shirye da mutumin da yake makarnaci ne kadhab kuma yawan ƙarya malamai suka ce rajulun mu'min wannan mutum mu'mini shin daga ina na yake wasu malamai suka ce cikin kibbawa yake yana daga cikin mutanen fir'auna a majalisin fir'auna Allah ya sa masa imani shi yake kare annabi Musa sai an shirye komai za a yi komai za a yi kuma sai ce a bai kuma ta aika ba kuma ya kai matsayi a saurare shi a fada ta shugaban kasa da za a ce duk an kika nan Allah zai cusa mu wani son kai ce in dai sai an taba to ba za a yi mulkin da shi ba kuma dole a kyale ta an gane misali in ba haka ba ana shafa mu sunna lahiya ai duk wanda ke kulle kulle ai wa sunna kaza ai ma ahlus sunna kaza sai sun kare tsa sai ga wani dan boko ya yi shi ya haka bai ma sa saduwa ba ma sai ce bai yana sai shi buga biro kasa ya ce ira suna za shige shi Allah ya kare ni yanzu da kuka gani su ma wasu haushin da suke ji ahli sunna sun kai inda ba ya tsammani su kai ba ko ba gaba ne sun kuma gehe to sai dai ku kuyi kallo wallahi haushin kare yakan yi shi ne in dai da bisa tana nesa da shi amma da za ku san ko dai ya gudu ko a gudu da shi ɗaya ƙa'ida kenan ɗan bidiya zai zo shi magana ɗari in ka zo kai guda ka gama da shi in ko ya tsaya ya dage in ka hau shi da hujjoji ya mutu kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu yake cewa ya kawai ya ko mutane na lakumul mulku yawma yau dai mulki hannunku yake zahirina fil ard ma'ana ku ne waɗanda kuke da rinjaye zahirin bi mana galibi na yau hukune kuke da rinjaye fil ardi a bayan ƙasa nan ardu misir kenan a wannan ƙasa ta misir hukune kuke da rinjaye faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana to ga tambaya waye isa ya cece mu ya kare mu ya hana samu azaban Allah in ta zo mana nan kuke da iko ba in Allah ya yi fushi da ku ku ga min wa zai zo daga wata ƙasa ya ce Allah kai mu azaba akwai amsa babu amsa qala fir'aun sai fir'aun ya ce ma urikum illa ma'a ba na nuna muku wani abu sai da abin da na gani ma'ana ba na bukatar wani ra'ayinku sai da ra'ayin da nake gani wa ma ahdikum illa sabilar rashad kuma ni fa babu wani abun da nake nuna muku ba abun da nake kiran ku zuwa garshi illa sabilar rashad sai dai hanya ta gaskiya Allah ya samu dace ku kula da kyau usulubi na munazara yana nuna mana fir'auna ƙwararrun ɗan jamuja ne shi akwai wani yana da ilimi amma in a tattauna ne sai a tsaida shi a magana fir'auna ƙwararre ne a wannan aya za mu fahimta shi yanzu sanda ya ga wanga ya fara wa'azi ya san in magana wannan ta ci gaba to nan ma za a samu wanda za su karɓa to sai ya tsaida magana sai cika na tsaida ban yadda da komai ba ni na ci ga yadda za a yi da haka ba a nema shawara a tsaida maganin daga nan kun da misali kuna ma'uri kuma illa ma'ala to yanzu da biyu da kake gani wannan a bar wannan magana ni abin da nake gani ga yadda za a yi yadda yake nan son yake aka ce annabi musa ko wasu za su ɗauka zalunci sai ce a abin da ya sa ni haka dai ina so in shirya da ku ne hanya ta daidai ku samu nutsuwa kaga ya musu da bala ya musu kariya ashe Allah ya ce fastakhaffa qaumahu fa'au ya mai da su wawaye ne suka masa biya shi yasa shugabanni waɗanda suka karanci shugabanci kuna nan kuna haushi sai su koma can in kun wai ko sai su koma ce ne su ta yawo da hankalin ku kun gane misali shi yasa mu da muke sama alqur'ani duk wanda ya jagorance mu da ya ya kai kalle mu mu wawaye na mun san kallon wawaye yake mu wallahi sai dai mu shiru mu kyale shi in dai ka fahimci Qur'ani duk sanda ka samu shugaban da ya mai da kai wawa kana kallon tafiyar mulki shi za ka gane wannan wawa yake kallon ka in ko har ba ka iya gane inda shugaban da ke shugabancin ka ya sa gaba to baka fahimci Qur'ani Allah ka kare mu shi kenan sai ake cewa wa qalan ladhi amana sai wannan da imani yake cewa ya kawo ya kuma mutane na inni akhafu alaikum mithla yawmil ahzab ni fa ina ji muku tsoro irin misalin yawmil ahzab misalin ranar ahzab mana ranar da musiba ta samu al'umomi da suka wuce gabanin ahzab jama'o'i na kafirai ina ji muku tsoro misali irin abin da ya shafi adawa ina ji muku tsoro irin abin da ya shafi samudawa ina ji muku tsoro irin abin da ya shafi mutanen nuhu shine ina ji muku tsoron abin da ya shafi wancin ya me za ka fahimta abin da za ka fahimta shi wannan mutum a magana kwararre ne in kun zo kuna tattaunawa da mutum in ya kai ta kai ka kai ta tsaya nan shi fir'auna ya hidda su magana sai ya ce a dai tsaya nan a tattauna ni dai har yanzu ba zai ba to kai in baka yi munazara ba da kun zo kuna tattauna da wani sai hijab lokacin da aka yi munazara da shakka abin jabbar akan ko wa'anda suka tattauna da shi din nan in ka fahimci usulubi na qur'ani ka san sun san abin da suke saboda in ya tahiyyata sai ya tayi sai su ce ka je ka dawo sai su ce ma to mu nan wuce a tsaya nan dagar take yanzu kan aure yayi haudayen ya kare ko sai ce a dai dawo a ƙara wannan magana ku ji abin da ya ci gaba da cewa misala da abi kawai nuhi misali irin ɗabi'an da ya shafi mutanen nuhu wa adin da adawa wa samuda da samudawa wallazi na min ba'ari da wani suka zo bayan su su ma da su kafirce Allah ya musu azaba kuma yana jin tsoron wannan wa mallahu yuridu zulman lil ibad Allah baya son ya zalunci bayansa Allah baya son ya zalunci bayansa kun gane amsa da ya ba su dama suna neman kafa su ce to kun gani an halakar da wa'ancan an halakar da wa'ancan sai ya ce laifi sun kai Allah bai zalunce su kaga ya musu ta'alimi kenan ko da wani yana so ya fito wani abu nan babu kafa an taushe yake cewa ba ya qaumi ya ku mutane na inni akhafu alaikum yawmat tanad ko dai sani fa ina ji muku tsoron ranar da za a kira juna a yau mai yunadi ba a hukun ba da ranar sashen ku za su kira sashi suna ma'ana shi ne ranar tashi alkiyama ranar da kowa zai zo ya kira ɗan uwansa ta hanyar da ta dace wajen bebe Allah yau mutana da shi ne ranar alkiyama yau matuwallo na mudbirin shi ne ranar da za ku juya kuna masu gujewa azaban Allah malakum min Allah min asu amma ba ku da wanda zai kare ku daga azaban Allah kina ranar kiyama sai mutun ya gwada ya guje ma azaba amma wallahi bai isa ba in dai bai bi Allah wa man yudlil Allah fa ma lahu min had duk wanda Allah ya fatar da shi ba wanda ya sai shirye da shi Allah ka shirye da mu ina ganin lokaci yayi nan zamu takaita mana mu kai daidai Allah ya ba mu ladan shi nan mu kusuri Allah ya bi muna subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu